بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته منامكم بالليل والنهار وافتواءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته منامكم yana daga cikin ayoyin Allah manamukum billaili wan nahari Allah ya ba ku lokaci ku kwanta ku bacci da dare wannan hari kuma ya bacci rana shine kailula wabtin gawo ku min fallihi mana manamukum billaili wannan hari wabtin gawo ku min fallihi manamukum billaili wabtin gawo ku min fallihi bin nahari to ana fada ku bacci da dare da rana ko ku nemi albiyin Allah tasarrufakum tasarrufakum fi albil ma'ishati jujjuyawan ku a cikin neman abinda za ku rayu da shi wai za a ja allairu idan dare ya yi naman abdu bawa sai ya bashi wannan mu annahu mautun khafifun shi bacci yana nan kamar mutuwa ce sassauka sannan wal mautun akbaru sai da rawa alaihi amma shi ita mutuwa babbar mutuwar ita kuma dama zuwa take sai lokacin ta yayi Allah ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah ya ce yana daukar rayuka lokacin ajalin su yayi sannan kuma yana ɗaukan mana yana kashe mutane lokacin da suka yi bacci kamar matasa suke. Wala na'am. Ya ƙuri ulama na'am inna fi zalika. Inna fi zalika la ayati. Wannan akwai ayoyi a cikin wannan liqaumin ga mutane ya san masu ji. Ya ƙuri ulama malamai suka ce inna buwa shay'in huwa aljibalu abin da yafi komai ƙarfi da tauri shine dutse. Dutse ya fi komai ƙarfi ya fi komai tauri. والحديد أقوى من الجبال أما قرفه يافي يافي دوزي قرفي قرفي saboda karfe zai zo zai iya fasa dutse liyan alhadida ya firu jibala domin shi karfe zai iya karya dutse ya fasa shi wannaru akwa min alhadidi shi kuma karfe wuta ta fi shi karfe saboda wuta tana narka karfe liyan nara tulayinu alhadida domin wuta za ta iya narka karfe har karfe ya zama mai laushi والماء أقوى من النار روى ما يبوتا قربي لأنه ينفيها دومين كومين قرب موتا يكاو روى سيكتوتا والصحاب أقوى من الماء شيكما روى girgije ya fi shi ƙarfi liyan sahaba tamil ma'a domin girgije zai iya ɗaukar ruwa mai yawa yana ajiye da shi a cikinsa war riyahu aqwa min sahabi shi kuma girgije da yake dauke da ruwa shi kuma iska ta fi shi ƙarfi domin iska ce take tura gizagizai لأن الرياح تسوق السحابة domin iska ita ce take koran wannan gizagizan wal insanu aqwa min riyahi shi kuma dan adam ya fi iska karfi tajidu riyaha tasqudu dawra wa tamurru bi sabiyyin la tajidu an tuqilahu sai kaga iska mai karfi ga tana tana ta busawa tana ta kadawa yaro dan karami yana zai cikin da ba zai ba zai fadi ba a sai dan adam ya fi iska karfi al insanu aqwa min riyahi dan adam ya fi iska karfi ya sudu insanu lirrihi don ana iska zai hana ba zai hana dan adam yana sai a waje ɗaya ba kuma iska ba inda sai iya da shi wan nawmu aqwa min al-insani shi kuma dan adam bashi ya fi shi karfi domin shi bashi a duk lokacin da ya zo duk yadda mutum yake inda bashi ya kama shi yanzu nan zai faɗi ya bashi wal mautu aqwa min an-nawmi ita kuma mutuwa ita ce ta fi bashi karfi to haka suke wannan yafi wannan wannan yafi wannan wannan yafi wannan har aje ga mutuwa idan mutuwa ta fi komai karfi na wa'in ayati
ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيهوي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته يريكم, يريكم البرق خوفا ودمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته yana daga cikin ayoyin Allah yurikumul barqa yake nuna muku walqiya khawfan lil musafir matafi ya gana walqiya yana tsaro kada ruwa ya same shi a jeji wada ma'an ga wanda yake zaune a gida shi kuma in ya gana walqiya shi kuma yana kaunar zai samu ruwa wa yunzilu minas sama'i ma'an kuma a cikin wannan walƙiyar sai Allah ya saukar da ruwa wannan ruwan in ya zo fa yuhyi bil arda sai ya Allah yana raya ƙasa da wannan ruwan ba da mautiha bayan ƙasa ta mutu ta bushe bi an tambuta sai sai ta tsiro ita ƙasa wannan duka inna fi zalika la ayatin ayoyi ne na Allah li qaumi yaqiluna ga mutane masu hankali al ibara masu lura walau azumat la yazu mawqiha illa fi qulubil arifina komin girman ayar Allah ba a ganin girman ta in mutumin ba shi da imani sai masu imani wanda suka san Allah su suke ganin girman ayar Allah duk komin kankantan abu duk abin da ya dan walga to Allah suke tunawa sai sa annabawa kullum aikin su a cikin tunani ne kullum saboda duk abin da ya girma komin danganta sa to maza zai kawo shi sai ya yi tunani a kansa ya ga menene Allah yake nufi a ciki ko menene ayar Allah a ciki menene hikimar Allah a ciki to haka annabawa suke haka ma magadan su suke na ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون تخرجون نعم آه وأعلم أن دولة المرء تقتني daular mutum yawmal qiyamati ranar tashin qiyama bi hasabi sa'ati ma'rifati gurgudun sanin Allah mutum shine gurgudun daular da Allah zai bashar a tashin qiyama mana girman saujin Allah kenan inna akramakum inda Allah kafu saboda Allah ya ce matsaron Allah almuttaqun in awliya'uhu illa almuttaqun kullama tasa'at ma'rifatu rajuli ko da yaushe sanin Allah mutum ya yalwata mana ya san Allah sosai fiye da wani ita sa daulatu fil akhirati a lahira ya fi wancan din daula ومن آياته yana daga cikin ayoyin Allah an takuma sama'u wal ardu bi amrihi ga sama tana tsaye ba ta taba tsagewa ba ta faduwa ba kuma ta tsaya ne da umarnin Allah inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqul lahu kun fayakun Allah ya ce mata ta tsaya haka ta tsaya kuma ba za ta kawo ba sai da Allah ya ce mata ta kawo thumma idza da'akum da'awatan min al-ardi sannan idan Allah ya kira ku kira daga cikin kuna kowa yana cikin kasa kowa ya mutu idan duniya ta zo ƙarshe kowa zai mutu komai duk mai rai sai ya mutu eh kullu man alaiha fa wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram komai sai ya kare ba abin da zai rage sai zatin Allah sai Allah ya tawa kansa kirari a lokacin ba mai kira sa sai shi yake kiran kansa da kansa shine zai tawa kansa kirari yana cewa yau kuma ina masu mulki babu ina masu kaza babu duk komai dai babu sai Allah komai na menene sai ya dangana ce shi sai na zatin Allah sai zatin Allah to shikenan sun mai zada ku da wata min al-ardi idza antum takhrujun to idan kowa ya mutu Allah zai bari zuwa lokacin da ya ga dama idan lokacin da ya ga dama yayi yana zai tashi kiyama to zai sa a ta da mutanen da suka mutu duk ma abin da ya mutu duk abin da aka kawo shi duniya sai an ta da shi inda ya taba rai za a ta da shi idan aka ta da shi sannan kuma su mutane da aljanu su ake wa hisabi su ake wa kuma sakamako sauran abubuwa dabbobi za su zama kasa kamar yadda gudun kafiru ya lita ne kun tutura ba sauran wasu abubuwa kuma komai dai inda Allah zai wadda shi za a tuka kurjun sai ku fita idan lokacin tashin kiyama yayi za a fita kowa da kowa za a tattaru za a yi wannan tashin kiyama ne وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون ما في السماوات دو wanda suke cikin sama wal ardi da duk wanda suke cikin ƙasa ko kuma duk abin da yake cikin sama da duk abin da yake cikin ƙasa domin ita man da ma dukka suna ɗaukan abu mai hankali da mara hankali da ɗaya da biyu da uku da har ko ina ne wa man wa ma wa al tusawi ma zikir wa haka za zo inda ɗayi in shigir man fi samawati duk abin da yake cikin sammai wannan an yi tanglibul aqil kenan taglibul ugalai aka yi har rinjaye da masu hankali in aka ce man mafi yawa yana zuwa ga masu hankali aka yi aka ce ma mafi yawa yana zuwa ga marasa hankali ga abin da ba shi da hankali to amma nan sai aka rinjaye da masu hankali sai aka ce man fi samawati eh guri ɗaya ne Allah ya rinjaye ya kawo ma amma masu hankali ake nufi Allah ya fanki ho ma da bara kuma minan nisa'i kaga da mata ake mata ko mutane ne mutane su suke da hankali amma sai aka ce ma ba ce man din ba amma fi samawati wal ardi milkan dukkan su mallakan Allah ne na sama da na ƙasa wa karkan dukkan salitan Allah ne wa abidan duk bayin Allah ne kullun qani tuna lahu inda tashin kiyama tai kowa ma kowa da kowa suna kaskantar da kai zuwa ga Allah kowa ya yarda nan babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma ya yarda ba wanda zai komai sai Allah tabaraka wa ta'ala na'am وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل العلي في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي ألا النندي شيني فيبدأ الخلق وندي فاري حديثة shi ya girgiri halitta linnasi halittar mutane thumma yu'iduhu kuma shi zai dawo da halittar bayan ta mutu ya an dauke ta Allah zai sake dawo da ita dawowa sabo wa huwa ahwanu alaihi wannan ce fi komai sauki wajen Allah ya dawo da mutane ma khalquhum wala ba'athukum illa ka nafsin wahida da halittar mutane da ta da mutane wajen tashin kiyama duk Allah ya ce daidai yake da halittar mutum ɗaya ko ta da mutum ɗaya ma'ana abu ne mai sauki wajen Allah walahu al-masalul a'la fi samawati wal ardi babban misali mafi daukaka yana nan na Allah ne fi samawati cikin halittar sama wal ardi da halittar ƙasa ya kamata kowa ya gane cewa wannan babban misali Allah ya wa dan adam sun da shi Allah ya ba shi hankali yayi tunani da hankalinsa ya gane ya gane cewa Allah nan shine ya gane ikon Allah cikin yin sammai da yin kasai a sifatul uliya ita ce sifa madaukakiya waya ita ce annahu la ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah ko kuma ba abinda yake da ikon komai sai Allah ko kuma babu komai ma ba abinda yake da komai ba abinda yake yin komai Allah ne da komai yake komai shine komai la ilaha illallah wa huwa azizu Allah mabuwayi ne fi mulki a cikin mulkin sa alhakimu Allah gani ne fi kalki a cikin halittarsa
ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء آه كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون آه ضرب لكم مثلا ألا يا سبا من ولمثال كائنا من أنفسكم وأن مثال ينا نن أكن قوة هل لكم ألا أي من مثال كما قوة ينا لأنك ليتنا لي وأن مثال تبسل ألا يفتح آيوين لسبا قباتنا ai sun isa mai hankali ya yi hankali ya lura da girman Allah. Allah kun min ma malakat aimanukum min shuraka'a fi ma razaqnakum shin a cikin abubuwan da Allah ya lissafa din nan wani ya faɗi cewa a cikin abubuwan da yake bautawa ko kuma Allah kun min ma malakat aimanukum min shuraka'a fi ma malak fi ma razaqnakum shin ko mutane idan ka mallaki bayi ko ka mallaki wasu abubuwa ko wasu yara a karkashinka kana da suna da in kana da arziki ko kana da wani abu wanda Allah ya baka to ba za ka ce kana tarayya da wayannan bayin naka su ma suna da shi ba a'a naka ne kai kadai kaga ne halakum min shuraka lakum kuna da abokan tarayya ku fi ma razaqna ku cikin abin da aka arzuta kama na kudin ka ne kadarorin ka ne kayan ka ne kai ka mallaki abun sai misali kana da kuɗi a banki da yawa kana aje da su naka ne kai kadai sai wani shi ma ya je sani ya sa sunansa sai shi a ɗora kan kuɗin ka za ka yarda ba za ka yarda ba sai ya za a yarda haɗawa Allah da ya komai da komai kai fa ba halittar kuɗin kai ba mallakan su kawai kai ka dan mallaki kuɗi ko ka mallaki wasu kadarori ko ka mallaki bayi ko wani abu ba za ka yarda a ce maka bayin nan naka ne na wani ne ba za ka yarda a ce maka kuɗin nan naka ne kuma na wani ne ba za ka yarda a ce maka kadarorin da kake da su naka ne na wani ne to ya za a yi kai da baka yi halitta ba ma ba ka so a haɗa maka ya za ka ya za a haɗa wa Allah a ce Allah a cikin abin da ya mallaka a ce a haɗa a ce kuma wani ya mallaki wani abu na Allah shi ma razana ku fa antum fi sawa'un ku dawo kuna daidai da wannan mutumin wannan kuɗin naka da kake da su sai wani ya zo ya ce ai shi ma kuɗin sa ne ai abin da zai raba ku sai inda ƙarfin ka ya ƙare takafunahum kafifatukum anfusakum kamar yadda kake tsoron wato kamar yadda kake ganin kana da iko akan wannan dukiyar kuma kana da gadara da ita kuma kana tsoron abin da ya taba ta sai ya dawo wancan ma haka yake ai ba zai yi ba amsalukum misaliku halil abdu allazi tamlakuhu bawan da ka mallaka takdiru an tajalahu kufa allaka ka yadda bawan ya zama daidai da kai ko kuma a abin da ka mallaka wani ya zo ya shiga ku daidai da shi hatta ta kafu har ka ji tsoron ba wannan kama ta kafu kuf Allah ka kamar da kake tsoron kanka ko kuma mai daidai da kai ba za ka yadda ba to tunda dai mutum shi ba shi yayi halitta ba ba shi dan ba shi san masa akai ba kuma shi din nan da ya zo zuwa duniya bai zo da wannan kayan ba a nan ya zo ya same shi duk abin da ya mallaka in dukiya ce in kaya ne in menene ma duk a nan da ya same shi kuma a nan zai bacci amma haɗa ka baya so a haɗa masa da wannan kayan a ce wani ma yana kayansa ne to ya Allah da ya halitta tun babu halitta ba misalin ta ba alamanta ya kirkire ta yayi ta ya kawo wani zai ce wai Allah yana tarayya da wani akan wannan abun kazalika nufassilul ayat Allah ya ce haka nake bayyana ayoyi na liqaumi ya'qiluna ga mutane masu hankali duk mai hankali ya san girman Allah saboda sanin girman Allah ga dan adam shine yake amfanan dan adam kazalika Allah tabaaraka wa ta'ala la yaqbalu sharikan abadan Allah baya karba abokan tarayya dan abin da mutu yayi wa Allah Allah yana yafewa amma kada mutu yayi wa Allah shirka ya hada Allah da wani abu Allah ba zai da wa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk abinda duk laifin da kai in dai ba shirka bane to Allah zai yafe eh in dai ka tuba Allah zai yafe to amma shirka in dai ba barin ta aka yaka dawo musulunci ba to fa ita tana nan to saboda haka kada mutum ya yadda ya haɗa wa Allah da wani abu a Allah komai in aka koma ɓangaren tauhidi komai na Allah ne shi Allah yana da maqamul yana da qalamul hikmati da qalamul mashi'ati eh ko qalamul iradati ake cewa to akwai qalamul iradati shi wannan shine na tauhidi ba komai ba wanda yake da komai sai Allah ba wanda yake sarrafa komai sai Allah kai babu komai ma Allah ne tabaraka ta'ala in ka dawo kalamul hikimati shi kuma shine alkalamin shari'a shari'a kuma wannan yana da kaza wannan yana da kaza wannan amma an san aro ne sannan shi alkali ba sai ce zai aiki da alkalamin irada ba shi sai dai ya aiki da alkalamin shari'a alkalamin hikima ta shari'a domin iya ce zai alkalami da irada to kowa ma zai aikata komai babu da za a yi masa malamai suna cewa misali mutum ne ya kisan kai da ya kisan kai aka kashe alkali aka tabbatar shi ya kashe mutumin sai aka sai alkali ya kira mutumin sai ce masa wani an ce kai ka kashe mutumin nan mutumin yana shiro an ce kai ka kashe shi yana shiro an ce kai ka kashe shi yana shiro sai ya tambaya alkali ce alkali kai musulmi ne sai ce ni musulmi ne sai ce ka yadda da qur'ani ya sha magana yadda da qur'ani kuma na yadda qur'ani yace to ai Allah a cikin Qur'ani yana cewa Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum Allah shi ya halice ku Allah shi yake arzuta ku Allah shi yake kashe ku Allah shi yake raya ku hal min shurakaikum may yahulu min zalikum min shay a cikin dodanni ko wasu abubuwan da ake hadawa Allah ko da zai iya yin wannan sai alƙali ya ba wanda zai iya yace to tunda Allah shi kada yake kashewa shi ya kashe mutum ba ni bane sai dai ya kai alƙali ya kashe alƙali ce gaskiyar ka Allah ne ya kashe shi haka za a yi? alƙali sai ce kai ma musulmi ne? sai ce ya shi ma musulmi ne ka yi da ƙurani sai ya yi da ƙurani فقرآن الله ياشي وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاصا Qur'anin da ka karanta din ni ma shi na karanta. Allah ya ce ya rubuta ya wajabta duk wanda ya kace wani ya kace shi. Wanda ya shirya irin wani ya shirya nasa. Wanda ya shirya hancin wani ya shirya nasa. Wanda ya shirya kunnen wani a shirya nasa. Wanda ya ji wa wani rauni a rama. Shi wannan shi ma Qur'ani ne ko ba Qur'ani bane? Qur'ani ne. To shi kenan to dole sai ya tsaya alƙali ya masa hukunci. Me yasa ya kace? in kuma a ya ce bai yarda wancan aya ba to bai yarda da nan ba ma to saboda haka shi zo alqalai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa umirna an nahkuma bil zawahir wallahu yatawalla saraira mu an umarce mu mu yi hukunci da abin da ya bayyana shine shari'a idan ka zo aka zo alkali ko ya san shi ya zama aka ce alkali ko ya san magana shi bai isa ya hukunci akan saninsa ba shi sai ya hakura a nemo shaidu ko yana tsaye akai akai abin da ya faru ya faru yana tsaye yana wucewa sai ya samu mutane suna rigima wannan ya fada wannan ya fada yana jinsu sai ya ga wanda ya fara kai hari ko duka har aka jiwa wani rauni kaga alkali a gabansa aka gama komai sai ya zama ma shi kaɗai ya gani ba kowa sai ka ɗauko hukuncin za a kawo kotunsa aka ce masa to ga wannan ko ya kace ko kuma ya raunata wannan to alƙali ba zai ce a shi kenan ai na sai ma aka yi na sani ba zai haka ba sai ce masa kana da shaidu da ya tambaye sai ce alƙali an gari ya kai ne shaida tawa ba kana na aka yi ba ya ce a ina tambayan ka akwai kana da wasu shaidu a ban da su to in baka da wasu shaidu wannan hukuncin ka kai ki wajen alƙali wani alƙalin sai ku kira ni yanzu in maka shaida shi kenan sai alƙali ya je kotu wancan sai ya shaidan abin da ya gani amma ba zai wannan hukuncin ba saboda baya hukunci da iliminsa zai hukunci ne da shaidu da shi ne na fasul ajiyar kwamiyar Allah baya karban abokin tarayya abadan har abada
بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من ضل الله وما لهم من ناصرين بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم ومن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين بل ba haka ba idda ba allazina zalamu ahwaahum abinda yake faruwa wanda suka zalunci kawunan su idda ba suna bin ahwaahum son zuciyarsu ne bin gairi ilmin ba tare da imani ba ba tare da sanin Allah ba gairi ilmin anan sanin Allah ne ba san Allah ba ba su da imani shi yasa suke bin son zuciyarsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a duniya ba abinda ake bauta masa kamar son zuciya bauta son zuciya ya fi yawa an fi son zuciya an fi bin son zuciya akan yadda ake bin komai ita ba lazin zalamu a hawa ahun min gairi ilmi wa man yahdi man adalla Allah sai Allah ya dawo akan matsayi na makamun irada tidi sai ce waye wa zai isa ya shiryar da wanda Allah ya bata babu Allah ne ya bada su haka ya ga dama tun lokacin da Allah ya halitta tun ma bai kawo komai bai kawo ko mutane suna alamu zarri ya ya kawo su kawai suna nan kamar wasu ƴan kwayaye haka da ƙanana su ma ƙanƙantar ta su mata kai ba a maganin su domin an ce zarra abu ne ƙanƙani wanda ido ba zai ganshi ba ko ka sa madubi mai ƙara girmama abu da wuya ka ganshi domin imamu suyudi ya faɗi girman zarra a cikin littafinsa ya ce wa zarratun in tasir sab'ina iddatuha lahaja na'u ba'udin qarra mawduni abinda ake ce masa zarra idan ka haɗa irinsa irinsu irinsu guda saba'in suna daidai da fifikin sauro guda ɗaya to ka ga fifikin sauro sai ka raba shi kashi saba'in za ka iya ganin sa to shi ne zarra to sun suna wannan alamin da Allah ya yi su kawai sai ya ware wasu ya ce wajen na duk rahama zan sa su ba ruwana sai ce wajen na duk azaba zan sa su ba ruwana shi kenan magana ta ƙare to daga nan ya gama wanda ya ce zai sa rahaman nan duk inda aka juya sai ya dawo kan rahamar wanda yake zai zai tafi azaba duk yanda aka juya sai ya tafi azaba lokacin da Allah ya saukar da ayar ya ayyuhal ladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaytum kowa ya kula da kansa in dai ka riga ka shiriya ba ta ce ba zai bada kai ba sai sahabbai suka ce ya rasulullah shikenan mun huta ba wanda zai sake wa'azi ba wanda zai sake kira kowa kowa ya aikin sa kawai in Allah ya dama dan aljanna zai tafi aljanna dan wuta zai tafi alwuta al manzo Allah ya ce muru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkari ko kuma mur bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkari hatta idza ra'aita shuhan muda'an wa hawa muttaba'an wa dunya musaratan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa alayka bi qawsati nafsika yace kai umarni da kikkiawan aiki kai hani da mummunan aiki sai ran da kaga rowa ma ana har ana gadara da ita aka samu shugaban marawata ma shi yana nan sarkin marawata shuhan muda'a wa hawa muttaban son zuciya shi kowa yake bi wa duniyar musarkan duniyar mutum ta fi masa addinin sa ko musulmi ne in dai zai samu duniya zai watsi da addinin ma gaba ɗaya saboda ya samu duniya wa ijaba kulli zai ra'ayin bi ra'ayihi kowa inda ra'ayinsa ya fiskanta komin gaskiyar kan ya saba wa ra'ayinsa ba zai bi ba yace in kaga wannan lokacin ya faru ya zo fa alayka bi qawati nafsika to a lokacin ka kula da kanka a lokacin Allah yake nufi ba wai yanzu da ake cikin saukar da Qur'ani ba. A idan waɗannan abubuwa kaga sun faru, a idan za ka yi wa mutum magana, kuma ka san ba zai yadda ba. Ka tabbata duk yadda kai ba za ka juya a inda yake ba. To me amfanin magana? Wanda ka san in kai masa magana, idan malamai suka ce idan za ka yi wa'azi wa mutum goma ka samu mutum ɗaya wajibi ka yi. Idan za ka yi wa wa'azi mutum ɗari ka samu mutum goma wajibi ka yi. idan za ka yi mutum dubu wa zai ka samu mutum ɗari wajibi ka yi mana za ka samu kashi ɗaya cikin goma dole ka yi to amma in ka tabbata ba za ka samu ba ba me amfanin bata lokacinka ka tabbata ba ko ɗaya ba za ka samu ba sai ka haƙura to shi ne fara gaba kawai sassan suka ba man yi hadi man adalla Allah waye zai shirya da wanda Allah ya batar babu in Allah ya riga ya bata mutum ba wanda ya sai shirye shi duk annabtan annabi duk ya sai dai shi kira ne nasa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bu'istu da'iyan وليس لي من الهداية شيء وبويس الشيطان غاويا وليس له من الغواية شيء yace Allah ya turo ni in kira mutane ne zuwa ga Allah yace amma shi ya ba haruna bane in ya yace ya shirye da wanda yake so yace haka ya turo shaytan ya zo ya bada mutane amma shaytan fa kadar ba ta hannunsa duk wanda shaytan ya kira in da ma kaddara ta rubuta masa zai bata shikenan sai ya bi shaytan din mana dallalla wa ma lahum min nasirin kuma duk wanda suka bata in suka je lahira ba su da mataimaka imani ina min azabin Allah wanda za su hana su shiga azabar Allah duk wanda Allah ya badda shi ya zauna akan batan kuma ya mutu akai zai shiga azaba kuma zai fita ba nan shedan yake ya zo ya tambayi Imam Shafi yake masa wai wato tunda haka ne Allah nan fa shi yace kowa in ba shi da damar shirya da kansa da Allah Allah ne yake shirya da shi kuma in Allah ya badda mutum ba wanda zai shirya da shi to me yasa Allah yake kai su wuta sai imamu shafi ce lokacin da aka halice su lokacin da Allah ya halice su da yake zai sa waɗannan azaba zai sa waɗannan rahama waye suka haɗu da Allah suka yi halittar balle wancan wanda suka haɗu suka halitta ya ce an cuce shi ne za ka ɗauki na sa aka kai wuta ke dan ya ce a duka shi ya yi su shi kadai ba shi kadai ba ya ce in kana dabbobi guda uku guda biyu kana da raguna masu kyau guda biyu kuma ga sallar layya ya zo sai ka ce ɗaya za ka yanka shi ɗaya za ka sai da shi shikenan wa zai tambaye ka ko kuma ɗaya ka yanka shi ɗaya kuma sai ka kawo masa abin shi kai fa ba halittar su kai ba mallakar su kawai kai amma kana da dama ka yanka wannan alkali ba zai kama ka ba shi kai shi san kai wannan kuma kana da dama ka kawo masa abin shi ya ƙara shi ya tabo shi duk kayan ka ne kai da baka halitta ba ma kake tasarrufi a cikin abin da ka mallaka yadda kake so yaya ga Allah da ya halitta tabaraka ta'ala na fa'idatu فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون
فاقم وجهك للدين حنيفا فرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فأقم وجهك كديدي كفسكرك للدين حنيفا كديدي كانك معنا idan aka ce waju Allah yana ibara da waju da yawa da fiska ma'anar abin da ya sa ake kawo fiska wai dan adam in dai fiska ta fiskanci abu to da wuya juyawa abin baya in dai fiska ta fiskanci abu to shi a can a can yake a inda ya fuskanta ne. To ka daidaita kanka zuwa ga addini kai dan adam. Sai waɗannan ayoyi duka ana magana da annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Inda shi ake saukarwa da Qur'ani. Kuma amma ana magana kuma da al'ummar ta gaba daya. Amun ne uri da bihil umum. ko kuma khasun ne urida bil umum aka cewa mutanen usulu suke cewa ko mutanen balaga khasun urida bil umum gashi ake bance annabi ake magana da shi amma kuma a amance duk duk al'umma sa gaba daya lidini hanifan ka fuskanci addini gaba daya annabi ya ce irin waɗannan ayoyi su suka sa masa furfura ya yi shekara 63 ya yi wafati ya koma wa Allah a cikin shekara 63 nan furfura sa guda goma sha hudu ne ba shi da furfura amma su ma da aka tambaye shi me yasa yace shayyaban ni hudun wa akhwatuha yace surat surat hudin da jan uwa da jan uwarta su suka sa mini furfura a can Allah ya ce masa fastaqim kama umirta kada kai daidai kamar yadda aka umarce ka yace cewa ai daidai dinnan mazala ya ce to shi bai gane daidai da Allah yake nufi ba kada yana dai abinda yake ganin daidai din mai yiwa ko ba shi Allah yake nufi ba shi yasa ai furfura to ya ga wani wa in faqi wajhaka lid-din irin wayannan duka faqi wajhaka lid-din hanifan ka daidaita kanka ka koma ga addini daidai hanifan addinin nan ya karkata ya bar kowane addini na kata akan daidai yake ma'ila karkatacce ne gabarin dukkan wani addini wanda ba daidai ba firratullahi allati farada nas alaiha dama zama akan addini shine halittar da Allah ya halicci mutane akan ta Allah ya halicci mutane saboda su zama masu imani musulmai mu'minai masu bin Allah masu masu tsoron Allah haka Allah ya halicci dukkan dan adam to idan dan adam ya zo aka samu kuskure bai bi wannan hanya ba to ya bar cikin abin da aka yi shi domin sa ya kama wani abu to shikenan sai a bashi da wannan shadin Allah ji fara nasu alaiha wa hiya dinuhu ita ce addinin Allah shine halitta adda Allah halicci mutane gaba daya kanta yasa Allah ya halitta mutum gabobi yanda Allah yake so mutum ya juyu yayi masa ibada yayi wa dan adam komai in ka ganci yawanci za ka ganci jujuyawansa kala kaɗan ne mai juyawan ba wanda ko ba juyawa haka aka yi yadda yake za ka wasu abubuwa tun da Allah ya yi za ka suke a tsaye kawai kawan bishiyoyi in kaga bishiya a kwance ta mutu an kace ta ta faɗi za ka kuma wasu abubuwa za ka gansu tun da Allah ya yi su ma a kwance suke irin su maciji irin su zuwa duk kuma dama ba sa mata shi tun da aka yi saka a kwance suke tafiyar su yawon su waye waye komai duk a kwance ne haka Allah ya yi su ba sa juyawa wani kuma za ka ganci Allah ya yi shi tun da Allah ya yi yana yana zaune ne kamar kwado shi kwado tun da aka yi shi a zaune yake in bacci zai yi ma zaune yake yi in ma kowace abin da zai yi a zaune yake yi to za ga wani kuma Allah ya ce a tankware kamar tsuntsaye za ga wani kuma a sunkuye kamar dabbobi to amma dan adam sai Allah ya masa duka wa'annan zai yi za ka iya tsayawa cir kamar bishiya za ka iya kwantawa li'is kamar maciji za ka iya tankwarawa kamar tsuntsu za ka iya sunkuyawa kamar dabba me yasa an baka gabobi saboda akwai ibadar da ake so ka yi wannan ibadar ita ce sallah sallah za ka tsaya gaba ɗaya cir kamar bishiya saboda Allah ya zaba laiku wanda suke tsaye shi dalilin ma da yasa manzo Allah sallama aka dora masa sallah eh da yaje Isra'i da Miraji da yaje Miraji zai samu mala'ikun Allah wasu tunda Allah ya halicce su ba wanda ya taba tsaya dusawa ko tafiya ko zama suna tsaye kawai ba sa motsawa amma ibada suke yi manzo Allah sai ibada yayi sha'awar ibada wayannan mala'iku da ya wuce sai je samu wasu kuma sun kwe tunda aka halicce su ba taba dagawa ba sai je ya samu wasu kuma sun yi sujada ba taba su ma dagawa ba sai samu wasu mala'iku kuma suna zaune ba saba tashi ba duk ibada suke yi manzo Allah duka sai yaji a ransa yana son wannan ibada kai amma yana sun ji dadi mutum kawai ko motsawa baya yi yana na ibada kawai Allah ya zan baka abinda duk za ku samu ladan su duka gaba daya sai ya bashi sallah lokacin da yake sallah ko kuma al'umma take sallah to duk mala'ikun da suke sallah wancan Allah zai ba wa al'ummar manzo Allah sallama ladan da yake da suke zuba ladan suke nema ba wanda suke sun koyi lokacin da kai ruku kaga ruku kadan kankani ne ba za ta fanni ne ka daga amma har da haka sai an rubuta maka ladan mala'ikun can da suke ruku idan ka yi sujada za a rubuta maka ladan mala'ikun da suke sujada idan ka zauna za a baka ladan mala'ikun da suke zaune su dama ba ruwansu da lada su ibada kawai suke yi to za a hada maka wannan to musulmin da ake ba shi lada waɗannan mala'iku yau shi zai iya taro salatar har a same shi a wuta amma lahum min na'am fa'du wa kala din hanifa firratallahi allati farara nas alaiha wannan ita ce halitta da Allah halitti mutane kullu mauludi yuladu ala firratil islam illa anna abawi yuhawidanihi aw yumasiranihi aw najisanihi aw yunasirani aw majisanihi ko duk wanda za a haifa Allah zai zai kawo shi duniya akan addinin musulunci duk dan adam da zai fado duniya akwai alƙawarin da Allah ya dauka da mutane tun lokacin da wace yayi wancan halittar ta farko alamu zarri tun wancan lokacin da Allah ya kirkiri mutane zai yi su amma babu su sai wannan can misimizan sai Allah ya ce musu waye ne ubangijinku aka yi shiru waye ubangijinku aka yi shiru ba wanda ya san Allah balle ya amsa sai aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka kowa sanin Allah zai ce bala an tarabuna kai ne ubangijinmu shikenan dalilin amsawan annabi sai sa manzanni suka amsa annabawa suka amsa mala'iku suka amsa wayannan mala'iku da ma suna tasbihi to duk dai abubuwa da suka wanda mutane dai har zuwa sahabbai har zuwa bayin Allah muminai har zuwa musulmai kowa ne ya amsa wanda bai samu amsa ba kafiri shi ko bai ji ba to tun a wancan lokacin sai Allah ya ce to akwai alkawari na tsakanina da ku ina da gidan rahama amma duk wanda zai zo wannan gidan sharadi ne sai ya bi ni abin da nake masa yayi sai ya yi abin da nake masa ya bari sai ya bari kowa ya dauki alƙawari a lokacin har kafiri ma to da ya dauki alƙawari to ana sai aka bar wannan lokacin aka yi ta tafiya kowa in aka zo haifuwarsa Allah zai ce masa ya alƙawari na da kai ka san ka yi alƙawari zaka bi ni ne ce yana yi alƙawari yana nan sai ce yana nan to je ka duniya shi ke nan sai ya sauko in ya zo duniya yana yana na aka wannan alƙawarin da Allah ya sa ya ba shi suka yi da Allah yana kan alƙawari har ya girma har ya fara hankali sai yana cikin wannan alƙawari har ya girma ran da ya balaga in ya bi alƙawarin Allah shi ne yana kan alƙawari in ya sake to nan ne ya sake ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda za a haifa ana haifa sa akan musulunci shi sa yaro lokacin da zai zo ya zo duniya yana kiran Allah ne a wannan kukan da yake. Eh shi dama ba abin da ya sani sai ibada. Dama yana wa Allah ibada in yazo zai ta kiran Allah. In yazo ya fara wannan wajen bai taba sanin duniya ba, bai san yanayin ta ba, bai san iskan ta ba. Zai ji wata iska ta busa shi wanda bai taba yin ta ba. To shine yake ta kiran Allah ilahi, ilahi ubangiji na ya aka yi na zo nan. To shi kenan daga nan yana kan wannan alkawari. Sai ya girma, in ya riƙe alkawari ya tafi da alkawari in ya sake alkawari shi kenan shi ya sake ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai in ya samu iyayensa Yahudawa ne sai su canja su mai da shi ba Yahude in ya same su Turawa ne sai su canja su mai da shi ba Ture da ma'ana Christianity idan kuma ya zama Kirista idan kuma Maguzawa ne sai su mai da shi ba Maguje su za su dinga koya musu abin da suke yi su dinga koya masa abin da suke yi amma abin da ya zo da shi daga wajen Allah mai kyau ne ibadar Allah ne auyi majisani kama kan tijul bahimatul bahimata kamar yadda dabba take haifar dabba to haka kuma shi dukkan kowa ma ai annabi adam ya haifi kowa to kowa akan addinin annabi adam yake zuwa da imanin annabi adam hal tajiduna fiha min jar'a lokacin da aka haifar dabba a lokacin da aka same ta ba ta da da ta sauka din nan ai ta sauka da gashin da halittar ta komai a cike to haka dan adam shi ma yake zuwa to to saboda haka sai dai in aka canja to shi kenan sai idan mutum ya canja da Allah ya canja ba na la tafila li khalqillah babu wanda zai canja halittar Allah li dinihi ba wanda zai canja addinin Allah saboda ka la tubaddiluhu kar ku canja addinin Allah nan ko mutum ya canja shi ya ce ba zai yi ba kan sai yawa kuma masu yin sa ba za su daina ba idan mutum ya ce ya bar musulunci shi yana ganin kamar shi wani ne in ya bar musulunci zai samu ya ja mutane da yawa ran da ya bar musulunci ran nan mutum dubu sun shiga musulunci ya tafi dama shi ya zo dama ba ne masa akai ba zalika dinul qayyim tsayawa akan addinin Allah ina shine addini da ya tace almustaqimi madaidaici walakin aksaran nasi amma mafi yawan mutane la ya'lamuna basan haka ba
منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين منيبين كذوما سكوما وإليه زواك الله duk lamarin ku kuma da shi ga Allah kuma ku zama mutanen mutanen kirki masu komawa ga Allah ko da yaushe raji'ina ilaihi masu komawa ga Allah wattaquhu ku ji tsoron Allah Allah nan da yayi halitta yayi komai da shi fa yake da ikon komai a ji tsoron Allah kafu ku ji tsoron Allah ku bi shi akan abin da yake ayi kuma ku bari abin da yake a bari wa aqimu salata kuma ku daidaita sallah Allah yayi umarni ayi sallah da saboda ka ayi ayi sallah ayi ta kuma kan lokaci ayi da sharuɗan ta ayi da yanda ake bukata wala takunu minal mushriki kar ku zama cikin mushrikai kafirai wanda ba su yarda da Allah ba ba su yarda da addinin Allah ba ba sa yin sallah min allazina من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون كفرق ذو من من المشركين كافرين من الذين فرقوا دينهم وكرر الدين سو lokacin da annabi Musa ya bar duniya addinin sa guda ɗaya ne kowa da kowa shi yake bi amma kafin annabi Isa ya zo sai da ya samu an kasa addinin annabi Musa ne kashi 71 kashi 71 ko ne ne kuma guda ɗaya ne kawai mai kyau na annabi Musa sauran duk shirme ne su suke girgira annabi Isa lokacin da ya tafi ya bar mutane sakan addini guda ɗaya ba su da imani da bin Allah amma kafin manzo Allah sallama ya bayyana sai da mutanen kiristoci suka kasa addinin annabi isa ne kashi saba'in da biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya to shi ma ga shi nan yanzu ana kan addinin sa guda daya amma zai tafi amma kafin a ce an yi tashin kiyama sai an kasa addinin sa kashi saba'in da uku yace kuma dukkan su ko da za su je aljanna wanda dai in ba kashi ɗayan nan wanda suke kan addinin sa daidai din ba sauran ko da za su je aljanna dai sai sun je wuta eh saboda sun kaushe sun bar hanya wata rana manzo Allah sallama ya zana zane guda ɗaya babba sai zana wasu zane mai yawa wannan bangare da wannan bangaren duka yace to wannan shine Allah yake cewa wannan haza sirali mustaqiman fasabihu wannan shine hanyar Allah guda ɗaya a bita wala tabiu subula karku bi hanyoyi wata farraka bi kuma sabi an an sabirihi wanda za su rarraba ku su hana ku kuma bin hanya mai kyau wa kanu shi'a min allazina faraqu dinahum litlafihim fi ma ya'budunahu suka saba abinda suke bautawa ma su yahudawa suka dawo wasu bautawa uzair wasu bautawa Allah wasu bautawa ai haka dai suka ta rarrabe rarrabe wa kanu shi'an suka zama kashi kashi firakan kashi kashi kullu hizbin kowani kashi farihuna bima ladaihim suna murna da abin da yake gani suke su kade ne akan gaskiya masururuna bihi suna murna suna farin ciki da wannan abin da suke kai to haka haka Allah ya kaddara dukkan kowane addini don dai addini manzo Allah sallama karfi ne da shi ba wanda ya sai canja shi duk inda aka juya addinin annabi duk yanda mutum yayi duk inda ya tafi in dai musulmi ne na gaske dole sa wasu abubuwa suna yana tare da musulmai dole sa sannan zai zama musulmi sai ya yadda Allah ɗaya ne sai ya yadda annabin annabin sa ne sai ya yadda alƙiblar guda ɗaya ce sai ya yadda littafi guda ɗaya ne alƙur'ani sai ya yadda musulunci addini ɗaya ne sannan zai shiga cikin zurin musulmai da inda ya zama kan wannan to duk hanyar duk kaushiyar da ya yi da inda ya tafi komin dadewa sai ya dawo aljanna saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin shafa'a ya ce Allah Allah zai ba shi dama ya tace ton mutane har sai an kai ga lokacin da za a ce ai kowa ma duk wanda har manzo Allah ya ce masa ya Allah ka bani dama duk wanda ya taba kai kalmar la ilaha illallah ko bai sani ba ya faɗe ta in fitar shi wuta Allah ya ce a wannan kan ba naka bane na wani saboda ka duk wanda ya taba faɗin kalmar la ilaha illallah muhammad rasulullah kuma ya yarda da kalmar to duk inda aka zaga aka zagayo in ko da ya je wutar da zai barta zai dawo rahama zai koma aljanna wala min al farqulina wa kanu shi'a kullu bima ladayhim farihun na
وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاكهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون نعم وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون وإذا نعم وإذا مس الناس ضر إذا وهلا تشافي كافرين الناس إن كافرين كنوزي ko fara makara kafiran makka ne ko kuma ko ne kafirai ma idan suka haru da tsanani shi da sun tsanani da aura kawun sai su koma suna tara kon Allah ubangiji Allah ya taimake su Allah ya taimake su da su shige wannan wahala munibina ilaihi a lokacin ba kowa zo shi ta dawo ga Allah sun yadda ba wani mai yi sai Allah thumma idza zaqahu minhu rahmatan ma'ana misali idan fari ne yazo ya dame su kowa zaka ji Allah Allah ka bamu Allah ka bamu Allah ka bamu a lokacin Allah ma sai sun yi bayani Allah ɗakin nan ɗakin kaba kenan a tun da har suka ce Allah ɗakin kaba sai sun san Allah sun san har yana da ɗaki mai daraja to sai a dawo ana ta roƙon Allah sun mai za a zaƙa min rahmatan idan Allah ya sauko da ruwa an samu ruwa ko kuma wancan tsananin an fita an samu yayewa idza fariqum minhum sai kaga wasu daga cikin su yushrikuna bi rabbihim suna hada wa bangiji su shi sun koma kan bautar shirmen su liyakfuru ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف يعلمون وسوف تعلمون ليكفروا بما آتيناهم eh suna kafirce wa abin da muka ba su inji Allah ma'ana su ta kafirci dai wannan amru ne saboda shi amru yana da kashi ya kai kaban guda goma akwai amru na dole kai ka bari shine na shari'a akwai amru na an halatta wai za halattun fasadu wannan an ba da zaɓi ne in kana so idan ka je ka gama aikin haji ka yi farauta in ba ka so kar ka yi da wai fasadu inan da da amru ne irin na dole duk wanda ya je maka sai ya dawo da abin farauta dole sai kowa sai ya koyi harfi sannan ya tafi amma da yake kaga ba dole bane amru ibahatin ne to akwai amru tahyirin na na ba da zaɓi ko kai wannan ko kai wannan to haka dai a amru yana nan kaman kashi goma to liyakfuru din nan ana ce masa amru tahdidin umarni ne amma ba da tsoro ne liyakfuru to maza su yi kafircin dai su yi kafircin ma ta nama abin da muka ba su aka ce wannan umarnin misalinsa yaro ne yake rigima aka hana shi yaƙi ya sake aka hana shi sai ubangi ya ce masa to kai shi ma ya san ba a ce masa yi ba ba an ce masa yayi bane ma to kai mana to da aka ce masa yayi shi da kansa ya san ba an ce masa yayi bane ana so a in yayi akwai abin da zai biyo ba to shi ne irin wannan umarni kenan li yakfuru bima atainahum su ta kafirci eh fi masu mai kafirci yayi kafirci to kafirci abin da muka ba su kuri da bi tahdida ana ba su tsoro ne fata matta'u fa sawfa ta'lamuna fata matta'u ku ji da ku ji dadin rayuwar duniyar ku kafirai ba zan fata alamuna da sannu za ku san alibata ta matuikum ƙarshen jin daɗin yaya zai zama duk jin daɗin duniya ai jin daɗin duniya ko a duniya ma shi yana da misali duk yadda mutum ya ji daɗi a duniya dai ba abin da ya kai lafiya ta fi komai daɗi lafiya ba in dai ka samu kana da lafiya kuma ana zaune lafiya to ka fi kowa jin daɗi saboda duk abin da kake so in babu lafiya ba zai yi ba abin shi komin daɗi sa in baka lafiya ɗaci kake je ke yi to idan akwai lafiya kaga an samu daɗi daɗi to bayan lafiyar in yaso a baka komai duk abin da kake bukata na rayuwa mutum sai ya shekara goma bai taba bai taba rashin lafiya ba bai taba wata damuwa ba komai insa yana tafiya daidai a bashi zazzabi na wuni ɗaya a bashi zazzabi na wuni ɗaya mana idan aka bashi zazzabi na wuni ɗaya kafin wuni nan ya ƙara ya manta da daɗin da ya je shekara goma. Saboda wannan wahalar da aka sashi a cikin wuni ɗaya, wahalar ta fi daɗin da ya sha na shekara goma. Duk ya sha tare. To saboda haka in dai mutum zai ɗan ji daɗin zaman duniya wanda ba zai fi shekara ɗari biyu ba. Duk tsawonsa, duk daɗewarsa a yanzu dai ba wanda zai wuce shekara ɗari biyu. A yanzu ba, daga tafawa manzala salama zuwa yanzu dai zuwa tashin duniya ba wanda zai wuce shekara ɗari biyu yauwa in ma ya yi ya ƙaddara ma da shi ne ƙarshen rayuwa ko sai mutum zai ji daɗi na shekara ɗari biyu sai ya ji a sashi azaba na ta shekara ba iyaka domin amfanin jin daɗi ya sha wuya mana gaba ɗaya ya sa shekara ɗari biyu gaba ɗaya a wuya yake in ya je shiga cikin daɗi ya zama kuma babu ba lokaci har abada daɗin ne ba sa faɗa alamu na أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون أم كوكما أنزلنا عليهم سلطانا سفدي حجة وايشي مسو بوتا ونين الله حجة سكاو حجة من الله ياشي بوتا ونين سا Allah da yake wasal man arsalna min qablika min rusulina ajalna min dunir rahmani alihatan yubadun annabi ma ce masa yaje ka tambayi annabawan da suka gabata wanda suke cewa su suna bin annabi addinin annabi Musa ko kuma addinin annabi Ibrahim ma larabawa kafiran Makka suka ce addinin annabi Ibrahim suke bi shine kakansu amma kowa yana da gunki a gidansa annabi Ibrahim yana da gunki ne shi annabi Ibrahim ai da karya gumaka ma yake yi ya karya gumaka idan aka bashi ya je sai da zuma sai ya ɗaure ƙafafuwan sai ya ta jan kan sai ce wa zai sayi abin da zai shushe shi ba zai amfane shi ba in ya wuni yana jan su in in yamma ta yi sai ya kai ya je wajen ruwa sai ya cusa kawuna a cike ce ku sha ruwa ku sha wahala to annabi Ibrahim da yake wa gunki haka shine za a ce ana bautan gunki kuma addinin sa ake yi ƙarya ake yi mutane annabi Musa ma- Yahudawa sun ce addinin annabi Musa suke yi annabi Musa ya ce bauta wa Akuzairu bai faɗa ba Allah ya- ya ya bauta wa Allah kuma yake magana da shi da aka fara ba- da aka kirkiri wani ɗan abu Musa Samiri ya kirkiri ya kirkiri dar dan dan abin nan dan mar'i ma'ana dan bujumi yace musu bauta masa shine Allah da da nan Musa ya dawo yayi da bujumi ina je nika ce tuna dama zinari ne ya sha kawo wuta a kuka yadda zan yi wa Allah ku aka kawo wuta ne bi Allah ya zuba a wuta nan da nan Allah ya narke Allah kafirai ya narke aka narka shi ya narka shi sai da ya zama ruwa da ya zama ruwa ya farfasa shi ya zama gari ya je jefa da shi a cikin kogi fa ya zaru haka filiyan min asfal to shi ke to haka annabi Musa yi to shine zai ce a bauta wani Allah ko annabi Isa da kiristoci suke cewa suna bin annabi Isa annabi Isa ya ce a bauta masa ya ce a bauta uwarsa annabi Isa Allah ya ce a bautawa وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم ku bauta wa Ubangiji Allah Ubangiji na Ubangiji sai da ya fara cewa Ubangiji na masana ya ce Ubangiji saboda san fashi ma Allah yake bauta to saboda haka ba ba inda Allah ya halitta a bauta wa wani Allah babu shi a dukkan addinai na'am ni ba ka da ina muke kaman zalla am anzalna alayhim sultanan shin mun saukar musu da hujja har balle sawo ya takallamu shi hujjan nan yana magana ta kalluma dilatin magana ta ta bada hujja bi ma kanu yushrikuna bi abin da suke bautawa Allah akwai inda Allah ya ce bauta masa la babu
وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون وإذا أذقنا الناس رحمة Allah ce idan na ɗanɗana wa mutane jin daɗi da walwala da ra- jin daɗin rayuwa na kawo musu duk abin da ɗan adam yake nema farihu biha sai su yi ta murna da wannan rahmat da aka ba su faraha baɗari wasu ma suna murna murna ta ta, ta girman kai ma'ana mutum yana ɗaga kai yana ganin kamar shi shi ya rubuta kansa ya fi wanda bayi da shi idan aka kawo masa magana wanda bayi da shi sai ce ah to shi mai ajiye shi shi bai yasa bai nema ba kuma ya san fa wancan ɗin yana neman wai me yasa to shi bai samu ba to shi ba zai in, in wannan harka ta iya canja wani ya koma wata to wannan duka yana yi ne girman kai ne Ah, idan Allah ya ba ya ba da warwala mutane sai su manta da Allah sai ya wasu sai su manta da Allah sai su yi ta girman kai wa in tusihum sayi'atun idan wa- tsanani ya zo musu wahala ta zo wancan mai wannan maganar sai Allah ya talauta shi ya dawo duk abin da da yake da shi babu gidaje an sayar motoci an sayar eh, a daba ma an daina hawa ba kudi sai da kafa ake tafiya sai dai ya dawo haka bima ka damar ajiyin ko su baka ja Allah ya bayar ya ce ka taimaki dan uwanka saboda Allah ya gara maka ka shirya haƙin Allah ya ke shirya haƙin Allah balle ya shirya haƙin wani shikenan idahum yagnadun sai kaga kuma sun yanke kauna daga samun wata rahmar Allah in dai yaga ya shiga wannan halin to fa daga nan kuma tunanin cewa wannan arzikin zai sake dawowa ya ji daɗi ya fita a ransa shikenan sai ya- ya ya dawo kuma yana cewa a'a ko shi bai san abin da in abu ya abu ya nasa ya baci masa ya dawo ma yana zagin Allah to me yayi wa Allah ne ya ya karbe masa dukiya da me kai masa ya baka in ka ce me kai wa Allah ya karbe dukiyar ka da me kai wa Allah ya baka dukiyar sai ka tambayi me kai masa in akwai abin da kai masa dama ya baka to yanzu kuma sai ka binciki me kai masa eh, ya karba in kuma dama ba abin da kai haka ya baka yanzu ma ba abin da kai haka yake so ya ga dama ya dauka dama ba shi ya kawo ba mutum yana ya kawo ajiyarsa da ya kawo bai ce maka fa ajiye min ba cewa yayi na ajiye kaya na anan ba sanar da kai yayi ba to sai ana na ana na da ya gama inda zai je da ya dawo sai zo daukan kaya sai ce na dauki kaya na me zaka ce masa kai zaka ce ya zaka zo ka daukan mini da ma fa cewa yayi zan aji na ajiye to haka Allah yake ajiye dukiya a hannun kowa haka yake ajiye mulki a hannun kowa haka yake ajiye ilimi da ibada da komai a hannun kowa إذا هم يغنقون يائسون من رحمة الله سيسوما ما سقونا لك رحمة الله
أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون آه إذا هم يغنقون يائسون من رحمة الله ما سوء ينكي قونا لك رحمة الله أولم يروا شم متعني بوسني بني ya alamu ba su sani ba annan laha ya sudur rizqa Allah ne yake shimfida arziki da man ya sha'u ga wanda ya ga dama wani Allah yayi ta bace shi ba kansa bai san abin da ya mallaka ba kuma Allah yana ta bayarwa ba ruwansa tunda shi yake bayarwa yayi ta bace ta bace ta bace in ya so na kirki ne in ya so na banza ne in Allah ya kaddara sai ya bashi sai ya bashi waya gidiru wani kuma Allah ya karba ya rike ko yana da kirki ko bashi da kirki in Allah ya ga dama ba zai yi rotan ba ba zai yi rotan ba in ya samu yana da kirki yayi sa yana tare da Allah in ba shi da kirki ba na Allah bane ya ƙara can wahala inna fi zalika la ayati lalle akwai ayoyi a cikin wannan wani a bashi kuma ba ma mace a gida ɗaya ne ma wani yayi kudi yayi kudi har ya rasa da zai da su wani kuma a cikin janguwan bashi da komai kuma wannan din bai sai ya rubuta wannan din ba duk abin da ya bashi ko rushewa yake saboda Allah bai bayar ba bai ajiye a wajen ba inna fi zalika la ayatin akwai ayoyi a cikin wannan liqaumin ga mutane yu'minuna masu imani Allah ya sa mu cikin su amin Amin.
alhamdulillah
Tambayar yana cewa ya shehu mutum ne ya yi aure, ya aure bazawara. Bayan wata biyar da kwana bakwai sai ta haihu. Bai a matsayin auren kuma za su sake yin wani aure ne idan wannan auren ya baki.
a ba ɗansa ba ne in dai bai kai wata shida ba ba ɗansa ba ne in dai in dai bai mutu ya auri mace ba ta kai wata shida ba ta haihu wannan ya faru a zamanin sai na abubakar zamanin sai na abubakar ne wani ya daura aure wa wata mace da aka je shi ka wata shida ne mace cif sai mata ta haihu da ta haihu shi bai taba jin wannan hukuncin ba sai ce kai wata shida mace ta haihu ai mu yadda muka sani wata tara ne amma wata shida mace ta haihu a wannan ayi sai ya dauko dan da matar sai kawo sai na abubakar ya ce ga dan gwamnati Kira baka shi ya dan gwamnati ce dan gwamnati ne. Ni dai ba dana bane. Tunda yanzu da kare wanta gidana dai yazo ta shi da cicin ne kuma ta haihu. Da na bakar shi ma yayi gama tunanin sai shi to a nemo sahabbai. A kare mu sahabbai kowa ya kawo ya fari abin kowa bai ba wanda ya tuno magana. To sai na Aliyu baya ne yace a nemo shi. Ai manzo Allah ya ga mana shine kofar ilimi. Aka nemo sai na Aliyu yazo aka ce to gashi nan ga hukunci. Wannan yayi aure wata shida matar ta aihu ya zo da ita ya ce ɗan gwamnati ne saboda haka sai gwamnati ta karɓa sai shi a ɗansa ne tunda wata shida ya shiga ya kashe to kai ina kake da hujja ya ce akwai hujja qur'ani ayoyi ne guda biyu ya ce wannan aya tana cikin sautu sautu lukmana wannan kuma tana cikin sautu al-haqafi aya sautu lukmana ta ce Allah yana wa ɗan adam wasiya bi walidai hamalatu ummuhu wa hanan la wa hanan yusalu fi amaini Allah yana wa ɗan adam wasiya ya kula da iyayensa musamman uwa tunda ita ta shayar da shi shekara biyu to aya suratul ahqafi ita kuma ta ce wa sana lisana bi walidayhi hamalat ummuhu karhan wa wada'u karhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra dan kuma Allah ya yana wa ɗan adam wasiya da iyayensa musamman uwa ta dauki cikin sa ta haife shi ta shayar da shi a cikin wata 30 yace tunda can Allah ya ce an shayar da shayarwa shekara biyu ne nan kuma ya ce da cikin da haihuwa ai da cikin da yayewa wata talatin ne yace in an cire shekara biyu a cikin wata talatin wata nawa ya rage wata shida ne yace saboda haka ɗansa ne da zai aka samu wannan hukunci amma in dai bai kai wata shida ba to ba ɗansa ba ne kuma in dai tun da ya aure ya aure ta kan ciki to kaga babu aure tsakanin su tun da dama idan mutum ya aure mace a cikin idda to in iddan bai kare ba har ya shiga da ita ya da ita da haka to kaga babu aure da saboda haka kaga sai dai ya in dai haka ya faru ya haƙuri ya je ya auro wata ya kuma.
Na, a ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i kamar haka. Akwai wanda yake so a yi mara addu'a ya sa tafiya gabansa don zuwa neman lafiya yana so a yi mara addu'a.
Allah ya ba shi lafiya da wadda shi lafiya.
Amin. Akwai wanda kuma suke so a yi musu addu'a Allah ya ba su kariya, buɗi, lafiya, ilimi da sauransu.
Duka Allah ya biya bukatun mu gaba ɗaya. Amin. Duk masu bukata Allah ya biya bukatun mu da bukatun. Amin. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Amin. Allah ya kai mana imanin mu da mutuncin mu da addinin mu. Amin. Allah ya kare mana ƙasar mu garinmu da jiharmu da ƙasarmu dukkan ƙasashen musulmi Amin.
duk inda musulmi yake Allah ya fidda shi daga cikin kunci Amin.
Allah ya haɗa shi da walwala irin taka Amin.
Allah kuma ya ƙara mana imani da tsoron Allah Amin.
Allah ya tabbatar da mu kan addinin musulunci Amin.
Allah ya karɓa mana ibadunmu da muke cikin watan azumi da ma wanda ba cikin watan azumin ba Amin.
duk abin da muka Allah ya karɓa Amin.
marasa lafiya Allah ya ba su lafiya Amin.
mai masu lafiya Allah ya ƙara musu kowa bukatarsa da alheri Allah ya biya masa Amin.
abin da ake tsoro Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye mana Allah ya kare mu Amin.
albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Amin.
albarka wannan wata mai albarka Amin.
albarka wannan littafi da ake karantawa Amin.
ربنا آتنا في الدنيا وفي Amin.
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Amin.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا Amin.
ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا آمين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به آمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا آمين وانصرنا على القوم الكافرين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين آمين الحمد لله
لله